بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun sake dawowa a turmi na biyar kenan cikin jirin darussa daga littafin as-sunna wallafar harb ibn sulaiman alhamdali alkarmani rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na biyar a wannan safiya ta 26 ga watan rajab shekara ta 1444 bayan hijira wanda ya dace da lissafin 17 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na gidan mai martaba sarkin wato garin buwari da ke yankin babban birnin tarayyar Najeriya Allah ya samu dace idan ba manta ba muna bibiyan wannan malamin da ke kawo mana masail da suka shafi ainihin wato manhaji na ahlus sunnati wal jamaa ya gama magana akan wato munin zancen mutumin da bai yadda wai ya kallada addinin sa da mutanen farko wanda yake ganin shi zai bin addinin shi ne kawai bisa son zuciyarsa bisa abin da yake ganin ya dace bisa kuma abin da shi ke fahimta fahimta karan kansa ce wannan bata ne wannan ba alkhairi bane za mu tashi inda yake cewa a gaba ta 90 fa hadhihi alaqawil allati wasaftu mazhab ahli sunnati wal jama'ati wal athari wa ashabi riwayati wa hamalat al-ilm alladhina adraknahum wa akhadna anhum al-haditha wa ta'allamna minhum as-sunana wa kanu a'immatan ma'rufina thikatan ahli sidqin wa amanatin yuqtada bihim wa yu'khadhu anhum ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم, رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق yace fa hadhihi al-aqawil allati wasaftu wannan zantukan da na fada tun daga gaba ta ɗayan har zuwa wannan ta 90 sune zantuka wannan zantukan da na bayyana mazahibu ahli sunnati shine tafarkin malamai masu bin sunna wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a wal athari ahlul athari masu bin hadisi wa ashabir riwayati shine kuma zancen masu aiki da hadisai masu ruwaito hadisai wa hamalatul ilmi waɗanda suke ma'abota ilimi allazina adraknahum waɗanda musu harbu muka riska suka karantar da mu wa akhazna anhumul haditha wanda muka koyi hadisi a wajensu wa ta'allamna minhum sunana muka koyi sunna a wajensu wa kanu a'immatan ma'rufina kuma limamai ne sanannu su Ahmad ne su Ishaqu da sauransu fiqatan amuntattu ahla sidiqin mazuwa gaskiya wa amanatin masu amana yuqtada bihim wanda ana koyi da su a cikin addini wa yu'khadhu anhum ana koyan addini a hannunsu yace walam yakunu ashaba bid'in ba ɗan bid'a bane wala khilafin ba masu bin sabani bane wala takhlitin ba masu rikirkita addini bane wa huwa qawlu a'immati kuma wannan zancen da muka fara su ma ba son kikiro shi ba su malaman namu su ma maganan malaman su ne da suka koyar da su wa ulama'ihim allazina kanu qablahum wanda suka gabace su wato malaman namu su ma daga malaman su suka ji su ma daga malaman su suka ji har a take zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a take zuwa ga sahabbai kamar da zai kawo mana maganganun da isnadojin su yace wa li ashabil bid'i nabazun wa alqabun wa asma'un la tushbihu asma'us salihin wal a'immati wal ulama'i min a'immati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi din da yan bid'a suke zaka ga suna da wasu wasu wato tambari suna da wasu laƙubba da sunaye wanda ba su kama da sunayen mutanen kirki ba ba su kama da sunayen limaman gaskiya ba ba su kama da irin nan malamai ba na malamai masu bin sunna ba ya ce a daga cikinsu ba min asma'ihim almurji'a akwai murji'awa suwaye murji'a ya ce wa hum allazina yaz'umuna anna al-imana qawlun bila amalin wanda suke cewa ai imani fada ne kawai da baka ba sai an yi aiki ba wa annal imana huwa al-qawlu wal a'mala shara'i'u suna cewa imani shine maganar baka din ayyuka wannan shari'o'i ne ba sa cikin imani haka suke faɗa wannan muguwar magana wa annal imana mujarradun imani wani abu ne wanda yake wato wani abu ne tsiratacce wa annan nasa la yatafadaluna fil iman kuma duka mutane imanin su iri ɗaya ne duk wanda ya gasgata to gasgatawar shi bata fita ɗayan ba bata kuma gaza ta wani ba suna faɗa wannan magana ita ma take mummuna ce suka ce wa anna imanahum wa imanal mala'ikati wal anbiya'i wahid suka ce da imanin gama garin mutum da imanin mala'iki da imanin manzo da na annabi da na wali da na sahabi duk ɗaya ne haka suka ce wa annal imana la yazidu wa la yanqus suka ce imani bai yiwa ya ragu ko ya karu sai dai ko in akwai shi ko ba shi wa annal imana laysa fihi istisna'un suka ce bai yiwa mutum ya ce ni mumini ne insha Allah suka ce wanda ya kato bai dashi mumini bane kenan wa anna man amana bi lisanihi wa lam ya'mal fa huwa mu'minun haqqan wanda duk ya imani da baki ko bai aikin komai ba suka ce mumini ne na gaskiya yace wa hadha kulluhu قول المرجئة وأنهم يؤمنون عند الله بلا استثناء سوسنا غن ها اورن الله سو مؤمنين ne ba sa togaciya yace wa hadha kulluhu qawlu al-murji'a wannan duka magana su ce mummunan magana malam harbu yace wa huwa akhbathul aqawili wa adallu wannan ita ce mafi munin zance kuma mafi bata wa ab'aduhu anil huda kuma zance mafi nisanta daga shari'a mafi nisanta daga shirya ba zance ne na shirya ba wal qadariyatu na biyu kuma akwai qadariya wa humul ladzina yaz'umuna anna ilayhim al-istita'a wal mashi'a wal qudra wa annahum yamlikuna li anfusihim al-khayra wash-sharra wad-darra wan-naf'a wat-ta'ata wal-ma'siyata wal-huda wad-dalala wa anna al-ibada ya'maluna bid'an min anfusihim min ghairi an yakuna sabaqa lahum dhalika fi ilmillah suma waɗannan wasu batattu ne su ne ƙadariya wanda suke ganin samun dama aikata aiki nasu ne ganin dama aikata aiki nasu ne ƙudura aikata aiki nasu ne ba ruwan Allah da su su suke halitta ayyukansu in sun yi aikin sai sun yi ma sannan wai Allah ya san sun yi za su iya yin abin da Allah bai so su yi ba suna fin ƙarfin Allah suna wa'annahum yamlikuna kuma cewa su sun mallaki li anfusihimul khaira wa sharra alkhairi da sharri to duka da kansu su suke yi su ne suke wa kansu alkhairi su suke wa kansu sharri wadarra wan nafa'a hakanan amfani da cutarwa duka da kansu suke wata'ata wal ma'asiyata hakanan da'a da sako duka su suke da kansu wal huda wad dalala haka samun shari'a ko bata duka nasu ne wannan ibada ya amaluna bid'an min anfusihim kuma cewa duk bayi suna aikata aiki ne da ganin kansu suna masu cewa innal amra unfun kuma da yake cikin hadisin muslim ai Allah ma sai an yi yake gari ta'ala Allahu amma yaqulu ulwan kabira ni gaira an yakuna sabaqa lahum zalika fi ilmi Allah suka ce Allah ma bai san za'i ba kaga su ne sun mai da Allah wato guda biyu kenan akwai ilahul khairi akwai ilahul sharri kamar da yake a gun majusawa sun mai da Allah bai san abin da suke yi ba sai sun ga dama su yi Allah yana son su yi za su ki Allah baya son su yi kuma za su yi wa qauluhum yudari'u qawl al-majusiyyati wan nasraniyya wa huwa aslu zandaqa magana su tayi daidai da maganar majusawa sune maguzawa kenan da maganar kristoci kuma wannan shine tushe shine tushen zindiƙanci duk wata barna da batato daga nan ta fara daga nan ne zaka ji suna faɗa wa Allah maganganu na rashin ladabi da rashin sanin mutuncin kansu da rashin tarbiyya har sai mutum ya zo ya zama wato wani abu daban a cikin mutane Allah ya tsare mu wal mu'tazila da uku kuma daga cikin yan bid'a akwai mu'tazilawa wa humul wa hum yaquluna bi qawli al-qadariyya mu'tazila irin zancancan da qadariyya ke faɗa su ma suna faɗin shi wa yadinuna bi dinihim kuma suna addini irin na qadariyya wa yukazzibuna bi azabil qabri to su sai suka ƙara akan bayan waɗancan bayan suna cewa Allah ba shi ke halittar ayyukan bayi ba bayi suke halittar ayyukansu wane ne da wane ne da wane ne sai kuma suka ƙara da cewa azabar kabari ƙarya ne su saboda suna gabatar da hankali akan nasi su mu'tazila suna da wasu ƙa'idojin su guda biyar su ne rukunan addinin su to daga ciki akwai gabatar da hankali akan nasi duk abin da ba sa gani ko ba su san shi ba ko ba su riske shi ba za su ce ƙarya ne da aka yukazzibuna bi azabil qabri suna ƙaryata azabar qabri tare da cewa abu ne mutawatiri wa shafa'ati suna ƙaryata ceto babu wani ceto a wurin su abinda muka ji hadisai a cikin ceto nan ba su yadda ba wal haudi da wannan tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun ƙaryata wala yarawna salata khalfa ahadin min ahli al-qiblati wala al-jum'ati illa man kana ala mithli ra'yihi wa hawa sannan suna kafarta duk musulmi in dai baka bi irin ra'ayinsa ba to ba sa sallah a bayanka ba sa sallah ta juma'a ko ta yau da kullum a bayan wani in ba mai irin ra'ayinsu ba wa yaz'umuna anna a'malul ibadi laysat fil lawhil mahfuz suka ce babu wani ayyukan bayi da aka rubuta a lawhil mahfuz dan Allah ma bai san da ayyukan ba sai in bayin sun aikata su ne masu tsaurin idan su ce in Allah ya kaza ma zalunci ne ko su ce wajibi ne akan Allah sai yayi kaza su dinga daura wa Allah doka sai zaka suna cewa menene as-salahu wal aslah wa qawluhum inna as-salaha wajibun alayhi zurun ma alayhi wajibun jibe mai bajuri yana mai musu da martani su ne masu irin wannan aƙidin na cewa in dai Allah bai sa mutum a wuta ba to ya karya alƙawari in Allah bai sa wani aljanna ba to yayi zalunci haka suna faɗa wannan munanan kalmomin marasa daɗi Allah ka tsare mu yace wal bakariya sai kuma akwai bakariyawa wa hum qadariyatun wa hum ashabul habbati wal qirati wad daniki allazina yasumuna anna man akhadha habatan aw qiratan aw danikan haraman fa huwa kafir wa qawluhum yudahi qawlul khawarij wannan bakariya sune irin cikin waɗancan da aka ambata a baya akwai da aka ambata a baya cewa wani mutum daga cikin wanda suka yi ma shi malam harbu raddi yana bin wannan tafarki ne ko kuma ɗaya daga cikin manyan su ne su ne albakariya yan nusairiya wanda suke magana akan ana ce musu ashabul habbati alhabba shine ƙwayar zarra ko ƙwayar gero ko dawa wal ko kuma wani babban abu kamar dutse wadaniki ko wato abin da yake wato mai nauyi su ne suke cewa duk wanda ya ɗauki wani abu wanda ba nashi ba kamar ya saci dukiyar gwamnati ko ya ɗauki dukiyar marayu ko mun ƙanƙantarta ko mun girmanta su ce kafin ne suna kafarta mutane da zanubai wannan irin maganar khawarija kenan shine yace wa qauluhum yudahi qaulal khawarij irin maganar khawarija kafarta musulmai saboda zinuban da ainihin suka aikata wal jahmiyatu a'da'ullahi wa hum allazina yaz'umuna anna alqur'ana makhluqun wa anna allaha lam yukallim musa wa anna allaha la yatakallamu wa la yura wa la yu'rafu lillahi makanun wa laysa lillahi arshun wa la kursiyyun wa kalam wa kalamun kathirun akrahu hikayatuhu yace wal jahamiyatu da kuma jahamawa a ada'ullahi makiya Allah din masu bin jamu dan safwan yace wa hum kaga waɗannan allazina yaz'umuna anna alqur'ana makhluq sune masu cewa qur'ani halitta ne kamar da halittu wa anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa su ce ƙarya ne bayan Allah ya faɗa ya ce wa kallama Allah Musa taklima wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ya faɗi wannan ƙarara su ce ƙarya ne ba su yadda ba wa annan laha la ya takallamu su ce kwata-kwata Allah baya magana wala yura suka ce san ba za a ga Allah ba wala yu'rafu lahu makarun su ce ma baya baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ƙasa baya sama haka suke cewa laysa lahu makanun laysa lahu jihatun wa laysa lillahi arshun ce babu wani al'arshi na Allah wala kursiyun bayan kuma duk Allah ya faɗa fa wa kalamun kathirun akrahu hikayatahu ce suna da zance mai yawa mara kyau mara daɗi wanda ba na so ma ina kawo shi saboda muninsa kuma za ka ga akwai mutane da dama a ƙasar mu dinnan suna bin wannan aƙidar suna ba su san ta matsayin aƙida ba amma aƙidar suke ko sun sani ko ba sani ba aƙidar suke hum kuffarun zanadiqatun a'da'ullahi fahdharuhum malam yayi zafi akan jami'a saboda a zamanin shi suna da saula suna da suna da ƙarfi ya ce kagansu jahamiya ɗin nan maƙiya Allah ne kafirai ne zindiƙai ne ya ce ku guje su fahazaruhun ku taka tsantsan da su walwaƙifa daga cikin ƙungiyoyin 'yan bida akwai alwaƙifa humul lazina yasumuna anna naqulu innal qur'ana kalamullah wala naqulu ghayra makhluqin sun suka ce mu tsaya zamu ce qur'ani zancen Allah ne amma ba za mu ce ba halitta bane ba za mu ƙara da wannan ba yace wa hum sharru al'asnafi wa akhbafuha waɗannan mafisa cikin sharrin mutane kuma suna cikin mafiya haɗari saboda su a cikin ahalin suna suke masu faɗa wannan magana isa yi musu wani roda ba a cika gane su ba ce to shi kira shi ma malami ya ahalin suna amma ka ji abin da yake faɗa da aka yi musu wannan mummunan ainihin wato tambarin ya ce wallafziya da kuma ‘yan lafziya wa humul lazina ya zumuna an na naƙulu inan ƙura'ana kalamullah walakin alfaduna bil ƙura'ani wa tilawatana wa ƙira'atana lahu makhluqa shine wanda muka ishara a darasin da ya gabata wa hum jahamiyatun fusaqun yace waɗannan matsiyatan ‘yan jahamiya ne su ne masu cewa labzi bil ƙura'ani makhluq labzu tali bil ƙura'ani makhluq kamar yadda muka ambata an samu masu faɗan irin wannan magana suna so su shawwasha wa mutane aqidan cewa Qur'ani magana Allah ne Ahmad ibn Hanbal yayi magana akan su ne nauyi to sai lokacin da Imam Ahmad Imam Imam al-Bukhari ya dawo daga kasar Baghdad ya dawo Naisabur sai ya tarar da Malam Muhammad ibn Yahya az-Zuhri shine malamin garin gabaki ɗaya da ake ji da shi to kuma Muhammad ibn Yahya az-Zuhri kamar da malamai suke suka kalli abu malamai sun kalli yanayin suka ga cewa lallai Muhammad ibn Yahya Zuhli Allah ya gafarta mishi ya haɗu da matsala ne ta hasada. Kusan shi mai hasada babu wani mahasadi da ya taɓa fitowa ya ce ni ina wa wani hasada babu wannan mahasadin. Amma kuma mutane suna ganewa. Ayyukan mutum za su hukunta a ce to hasada yake. Amma za ga shi zai yi inkari ya ce wallahi shi ba hasada yake ba. Ta yi kuma da gaske ne ta yi. Ta yi kuma da gaske hukuncin da mutane suka mashi shi ne gaskiya. Amma dai mu gane ko ka taɓa jin wani mai hasada yadda ɗan siyasa zai ce ni ɗan adawar wane ne a siyasa ka taɓa jin ya ce ni mahassadin wane ne bai taɓa faɗa ba amma su mutane suna da yadda suke su gane nafas su ji warin hasada a cikin aikin mutum to muhammad ibn yahya zuhri malami ne ya ma karanta da imam al-bukhari din malami ne daga cikin a'immatu sunna da haka ba za mu ci mutuncin shi ko mu aibata shi ba amma muna ba da labarin abin da aka ruwaito ne aka ce ya samu hassada ne saboda da Bukhari ya dawo garin sai mutane suka yode daga majalisa ta kuma majalisa Imam Bukhari su Muslim da Ibn Hajjaj da sauransu da sai kuma suka tare to sai ya turo wani cewa ku je ku mai tambaya ai dan lafaziya ne aka zo aka aka mai tambaya yake amsawa aka mai yake amsawa ranan ne da suka matsa mai ya Sheikh ma taqulu fil Qur'an ce alkur'anu kalamullah wa laysa bi makhluq wa ma taqulu fi lafzi tali kawai sai ce af'alul ibadi kulluha makhluqa wal imtihanu was su'alu an hadha bid'a yace duk ayyukan bayi halitta ne kuma wannan tambayar da kuke bid'a ce da wannan jarabawa da kuke mutane kuna so sai kun tantance me suke shikenan ana kan Muhammad ibn Hazzuhali magana sai ce alhamdulillah an samu abin da yake ne ba ba dai ya ce af'alul ibadi kulluha makhluqa ba eh to jama'a sautin nan aikin bawa ne ko ba aikin bawa ba aikin wasu kun gani yana nufin wato har da sautin an yi muku a yau ne mu ne za mu gane me yake nufi shikenan suka shanna mishi suka yi ta yada cewa ai a guje shi dan bid'a ne khabir da haka ba yau aka fara yin malaman sunna sharrin cewa yan bid'a bane su Bukhari ya shiga cikin damuwa game da wannan abu saboda abu ne kace ni ba kaza nace ba a ce ƙarya kake shi kace ƙarya kake yi shi kake nufi ɗan bid'a ne kai zama ya kamata ya muna da sauƙi a cikin mu'amala da masail na abin nan gashi har yanzu mas'alar tana ci gaba da zama sabuwa a kullum aka ambace sai ka ji sai ka ji tausayin Imam Bukhari har sai da mutum zafi musamman khalqu af'alil ibad sannan a cikin sahih Bukhari ma yayi babuka wanda suke da alaka da wannan littafin shi na khalqu af'alil ibad sananne ne to wannan su ake ce ma ‘yan lafadiyya amma imam bukhari baya cikinsu duk da shi maganar shi lazimi ce aka lazimta mai amma ba haka yake nufi ba su kuma wasu wasu wasu far'i ne na waɗancan masu cewa alƙur'anu makhluk su ne suka ware su kuma suka ce a mu muna magana akan lafzul lafzul tilawati wa lafzul qari to su ma malam ya ce wa hum jahamiyatun fusaqun ya ce su ma fasikai ne jahamawa ne لكن الفاظنا بالقرآن وتلاوتنا قرآننا له مخلوقا يتي وهم جهمية فساق والرافضة سيكم الرافضة وهم سوني الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصبونهم وينتكسونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا سوني ودن سكي أينهم suke yin baran-baran su ce ba ruwana da sahabiwa ne wallahi shi bai so ma inda za a sa sahabiwa na aljanna shi ya haƙura sannan shi a suna wannan gangancin sai to dama kaiwa zai baka irin aljanna shi ba za ka samu gada ba za ka samu irin aljanna ba shi wallahi in shi akwai zaka yi ya shiga aljanna ya ga muawiya zai ce shi a fidda shi akan shi wuta in ya shiga aljanna ya ga abu dan azu ya haƙura kaga wannan wawa ne kawai bai san me yake faɗa ba abin a tausaya mai ne akwai irinsu da yawa su zazzaki da su wannan na kano mai sunan shi abdu jabberi sun halaka su da su wancan da ya mutu kwanan nan mai sunan shi hamza lawan da sala zaria wannan su ne su ne ru'asa rafida a najeriya sun halakar da mutane da yawa da jahilci da gina su akan mummunar ƙauna makauniya ga wasu waɗanda aka ware cikin albaiti kaji wasu waɗanda aka ware cikin albaiti domin duk abin za a ce kai husaini husaini husaini husaini wa husaini minhum bari'un abin takeici ita wannan aqida ta yaɗu sosai a cikin al'ummar mu aqidar rafida ga ta nan ana ganin ta ba ji ba gani Allah ya tsare mu daga sharrin su to a su ne zaka ga suna cewa wai subbuna hum suna zagin sahabbai zaka yi mutum ya zagi Abu Hurairah ya zagi Aisha ya zagi Anas ya zagi Abu Sa'id al-Khudri duk waɗannan yana ganin sauƙin ya aibata su ya kira su ya muzanta su ko ga yarinya wai ta girma sunanta Aisha ta ce ta ba ta son suna ta canza mata suna ta canza sunanta zuwa Kande ko Gambo ko ko Saratu ko wani suna haka daban wannan kaga rashin hankali ne shi ma saboda wani sakarai can ya je ya dura mata mummuna aqida wayantaki sunahum suna cin dinduniyan sahabbai wa yukaffirun lil ummata illa nafaran yasira zasu ce ma dukkan sahabbai gaba ɗaya sun yarda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in banda mutum hudu Aliyu da Ammar da Miqdadu da Salman al-Farisi waɗannan guda hudu su kaɗai ne ba su yarda ba amma gaba ɗaya sahabbai sun yarda sun ci amana sun hada baki sun kwace gado sun yi kaza abubuwan da ma anzalallahu bi amin sultan kuma duka rigimar shi'a gaba ɗaya tana komawa ne akan rigimar siyasa za ka kiyaye rigima akan siyasa kaga ita ce ta rikice ta zama addinin da wasu suka bata akan shi duka akan Allah bai nufa ya kaddara a ce Aliyu shine halifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wai dan menene Allah bai haka ba shine sai suka daura wa sahabbai laifi cewa duka an yi ijma'i ne akan ƙarya akan zalunci akan kwace mulki ai Aliyu ma Allah ya Allah ya ma ya ma riga ya ayyana shi ne bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ma ya ayyana maganganu dai ga sunan marasa dadi marasa tushe marasa makama wanda suke cin zarafin bayan Allah mutane sa dauka kansu zanubai waɗanda za su iya istigna'i daga wannan munanan zanubai din Allah ya sare to sahabbai dai sun riga sun yi ma kowa fantankawa Allah ya riga ya yarda da su bayan da ka iya sai dai kai ta jin haushi nun kufarci ya dame ka da haka zaka daga cikin sima ta yan shi'a akwai bakin ciki da damuwa domin duk sanda ya zama kana ganin wani ya tare ma wani abu to ba ka taba jin salama a rayuwarka ba shi yasa karka yadda zuciyarka ta saba da hikidu da bakin ciki da damuwa da nunkufarki da jin haushin mutane zaka sha wahala a banza ne shine al'asma yake bada labari cewa ya shiga wani ƙauye ya ga wani tsoho dan shekara 120 yace wa fihi baqiya amma har yanzu gashi nan lafiya lau kitip kitip sai ya ce mishi baba me ya sirrin wannan lafiyar taka ga shekaru sai mutumin ya ce taraktul hasad fa baqiyal jasad ce zuciyata bata wa kowa hasada shi sa da zauna lafiya kuma a kimiyyance an tabbatar da damuwa tafi tsufar da mutum fiye da shekaru damuwa akan neman kuɗi damuwa akan aure damuwa akan duk wani abu da zaka bari ya dame ka to nan da nan zaka tsufa a cikin kwana uku zaka iya tsufar shekara uku ko mun gane in kana da damuwa akan soyayya akan kasuwanci akan noma da kiwo ka kasa samun admission akan siyasa to nan da za ka kasu ba amma an kasa ki zuciyarka ba ka da wata damuwa ka dauka duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara sai ka yadda kai imani da kaddara Allah sai ga shekara ka kullum shekarar ka kamar raguwa suke na za ko wanda ake so a aka kamar da shi nake ko da wa nake ne ba da shi nake ba ittifakan ne kawai haka ana ta dariya ana kallon wani irin kamar na kamo shi din ko wallahi malam haka zaka ga duk dan shi a zaka ganshi yadda yake sa bakin kayan nan zaka ga fuskar shi baki ko yana da haske zaka ga yayi duhu sannan duk sanda zai magana zaka ji alama yana cikin damuwa da takaici ko da tashin hankali da da sharri da mummunan fata yanzu a gwan dan shi a hatta wannan matsalar naira zai yi cewa sabai ne suka ja ai da ba su hana aliyu mulki ba da ba a kawo da ba har mabi ba haka zai yi cewa dan shi a zai yi wannan sharri duk bala'in da ba zai ce ai aliyu da aliyu ne da abakar da umar ne suka jawo mutane duk bala'in duniya wanda ba su ma san za a yi shi ba Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa walaisatin rafidatu min al-islam fi shay'in shi'a ta rafida ba ta cikin musulunci kwata-kwata wani addini ne mai zaman kanshi independent independent of islam addinin shi'a addini ne daban addini ne na maguzawa addini na abdullahi dan saba'i shine ya kawo shi ya kirkita wa mutane al'amarin addininsu ya shiga da su wannan mummunan addini na barna da bata da abin nan abin da gana haka za ga sallar su daban ce kalmar shahadar su daban in ma suna sallah sallar su daban dan ba sa yin sallah sai wanda ya ga dama sun ce sallah ba dole bane sai mahadi ya dawo ba za ka ta ganin 'yan shi'a suna gogoriyan yin azumin litinin da alhamis ko azumin ayyamul bibi ko sallar dare ko kaga suna gogoriyan karanta alkur'ani da haddace shi da tafsirin shi da sanin ma'anarsa da neman ilimi duk baka ganin sa a wannan baruwan 'yan shi'a da gogoriyan tara kuɗi a je a yi aikin hajji ko umara a ziyarci Allah a ziyarci ɗakin Ka'aba a je a yi ibada wannan duk bai cikin lissafinsu lissafinsu kawai shine a ci gaba da yin barna a duniya don mahadi ya sauri ya fito shine kawai addininsu zaka duk wani abu na sha'ayar din zaka gana su daban zaka addini ne zaman kansu ne zaman kanshi waye annabin ƙarya na addini shine Abdullahi dan Sabai al-Yahudi wannan wanda yazo da asalin mummuna aqida ba addini ne a cikin musulunci ba wal mansuriya hum rafidatun akhbathur rawafid akwai al mansuriya yace su ma rafida ne mafiya muni cikin rafida umul lazina yaquluna man qatala 40 rajulan mimman khalafa hawahum dakhala al-janna su masu zubar da jini ne inda ka kashe mutum arba'in a cikin waɗanda ba 'yan shi'a ba rafida wato ka zama ɗan aljanna wamul lazina ya naƙunan nasa wa ya stayi na amwalahu suna kashe mutane kuma suna halasta wa kansu dukiyar mutane wamul lazina ya kulna akhta jibrilu alaihi salam bin risala sun zaka ji in shi'a da ke cewa ai saƙon da aka aiko ma na annabtar aliyu aka ce a kawowa jibril ne ya kuskure ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ji wannan mugun magana وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان yace wannan shine farin kafirci fari karara white kafirci ne wanda babu wani sirki na imani a cikin shi ko karam har mutum ya faɗin wannan mummunan magana fa na'udhu billahi wa na'udhu billahi Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu malam yace was-saba'iyya wa hum rafidatul kadhabuna wa hum qaribun mimman dhakartu mukhalifuna lil umma sai kuma as-saba'iyya sune atba Abdullah ibn Sabayn yace su ma rafida ne makaryata kusa suke da wadancan da muka ambata war rafidatu aswa'u asaran fil islam min ahli al-kufr wa ahli al-harb barnar da rafida suka yi wa musulunci tafi tafi matsala fiye da barnar da kafirai na waje suka yi fiye da barnar da wato abin nan kafiran yaƙi suka yi don misali yanzu tun da kirista suke wa'azi a ƙasashen musulmai arewacin najeriya har yau ba su ribaci mutum dubu ɗaya suka shiga da su kiristanci ba amma zazzaki ya ribaci ya fi mutum miliyan guda shiga da su shi'a a cikin shekarun da ya wa'azin nan kun lura da barna saboda duk wanda zai wa'azin kirista an san ƙarya yake kiristanci ne ba za a shiga ba a ƙasashen arewacin najeriya kano katsina sokoto kaduna ko ina akwai coci-coci a birane da ƙauyuka da asibitoci da ikkilisiya da makarantun kirista wasu ma musulmai sun yi makarantun amma sun tsira da imaninsu saboda sun tabbatar da wannan kafirci ne amma ku duba da shigohin da zai ke dinga yaɗawa yadda shi'a ta yaro shine ma'ana cewa barnar da suka musulunci ta fata kafirai saboda musulmi yana ji yana gani ba zai yarda ba kamar yadda kamar yadda yake cikin hadisin cikin Bukhari na na Abu Sufyan ko da aka tambaye shi da wannan ya tambaye shi Herakal ya tambaye shi shin suna ridda ko ba sa ridda yace ai ba sa ridda musulmi ba sa ridda amma musulmai musulmi wanda bai san addini ba jahili yana da sauki a saka mishi tunani irin na yan shi'a ya shiga a nuna mishi cewa ai an zalunci ahalin manzon Allah kuma duk muna kauna ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya fara jin haushi ya fara ganin gaskiya ba a kyauta ba ai wannan zalunci ne ba zai ankara ba sai ya ji ya fara zagi yana yana ta'annaci sannan ku gani jama'a duk musulmi ko a ina yake ya san zina haramci bai buƙatar sai an kawo mai nassin zina haramci ko yana aikatawa ya san bakin amma shi'a sun zo da zina cikin musulunci ana yi kuma ana ganin lada ake nema da sunan mutu'a kun ga yadda barna irin barna da suke haɗawa ba wanda zai ce musulmi ka ci gaba da yin zina eh dai amma shi'a sun ce mutanen su zina ba matsala kuma suna yi sannan duk musulmi ya da cewa qur'ani wannan qur'ani ne da Allah ya aiko jibril ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine yazo gare mu kuma la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi duk mun yadda da haka zaka ga ko akan gaskiya ne mutum yana shakka a ce rantsi da alqur'ani a kotu yana mafa da gaskiya amma saboda yadda yake ganin daraja alqur'ani yana jin tsoron ya rantsi akan gaskiya ma amma shi'a su zazzaki suka gaya mu mabiyan su cewa wannan qur'anin bai cika ba ƙarya ne kuma sun yadda ko zaka suna faɗa wannan magana in ka linka lissafa irin waɗannan abubuwan da yawa zaka gane ma'ana cewa sharrin rafida a cikin musulmai ya fi sharrin kafirai na waje Allah ya tsare mu yasa dole kuma sai an tashi jama'a an ta karantar da aƙida saboda suna nan suna mugun shiri akan musulmai a nan ƙasar Ghana akwai makarantu da jami'o'i na Rafida a ƙasar Lebanon akwai su a Iraki akwai a Suriya akwai kuma an kwashi 'ya'yan musulmai da yawa an kai su jami'o'in nan wasu suna karatun musulunci irin na Rafida wasu suna engineering wasu suna medicine wasu suna computer science wasu suna kaza suna kaza amma duk ana zanka musu wannan baka aƙida kuma in sun gama za su dawo kasashenmu ne nan musulmai arewacin Najeriya su zama ma'aikata su zama 'yan boko su zama injiniyoyi su zama 'yan kasuwa su zama malamai irin su ne su hamza lawan din nan da wancan da ya mutu me sunan shi da na mata dazu eh wancan na mata dan zariya ba duko yake han shi hamza lawan hamza lawan ko me sunan ɗayan shi sala zariya yawa hamza lawan din nan su kasan ma suna ganin zazzaki ma wani abun banza ne kawai saboda su sun je sun yi ilimin shi'a da aka za ga su a natsa suke yada ta suna mata hidima suna ƙara shishigo da abubuwan da ba za a iya faɗa su wannan shi jiya nuna mana irin haɗarin da al'umma take ciki in mace tashi ta yi abin da ya kamata mu mun saba zama sai dai in ta lalace a gyara wato ba za a ɗauki mataki na a hana ɓarna ba sai in an ga ta faru wannan zaman ‘yan marnan da muke yi da zaman zafin kan nan ba zai kai mu ba don kai yanzu ka tsira ta yi ‘ya'yanka da jikokinka ba su tsira ba in kana ganin kai zaka da aƙida mai kyau to waye sanar sheka a nan da shekara ashirin ko makamantansu in suka zo suka yaɗa a cikin al'umma ko su ne za su karantar da ‘ya'yanmu ko jikokinmu sai ka wayi gari kai ka mutu musulmi amma ‘ya'yanka baka san me me makomarsu ba annabi annabi ya kuma ya ce mata abudu na min ba'di qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaik dole ne ya zama ayyanka ka zama kana da tunani akan su ma su rayu su mutu akan tauhidi da addini mai kyau dan dan dan menene Allah yake cewa ulaika allazina alhaqna alhaqna bihim dhurriyyatuhum da Allah yake cewa yawa alhaqna bihim dhurriyyatuhum daga cikin siffan mutanen kirki su ne waɗanda zuriya suke riskar su akan alkhairi in ka mutu yanzu kana ahlus sunna ‘ya'yanka suka zama ‘yan shi'a ko adda ba za su maka ba zanga cewa babanmu ma ya mutu ne mukhalifi ko adda ba ka ci riba ko adda su maka ba bayan ka ya halaka ka zama inna sha'ani aka huwal aftar Allah ya tsare mu haka jama'a wajibi ne kamar da malai ambata wannan aqida ta ahlus sunna mu je mu ta yada ta dan littafin aqida gabaki ɗayan su ai ta karantar da su har sai sun zama kamar jinin jikinmu mu saba da su su bi jikinmu su narke ‘ya'yanmu da danginmu da iyalanmu da almajiranmu da makantar islami duk aje a yi takarantar da su da masallatai har sai sun yau yanzu an wuce lokacin da za a ce a dinga a dinga a tsaya kawai a wani littafi kwaya ɗaya ko ina shi ake a duk littafin aƙida ga su nan birjik ba su da iyaka duka ya kamata a ce ahlus sunna sun karanta su sun san su sun san falalar sahabban nan da falalar sunnan nan saboda addinin mai tsira malam ya ci gaba da cewa وصنف من الرافضة يقولون علي في الصحابي ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة yace akwai wasu rafida wanda suke cewa wai aliyu yana nan a cikin girgije yana nan a cikin sararin sama yana yawo aliyu za a fara tashin shi tun kafin alkiyama ba wa za kullu kadhibun wa zurun wa buhtan wannan ƙarya ce da zuki ta malle da kire wa zaidiya hum rafida hum alladhi يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون القتال مع كل من مع كل من خرج من ولد علي barran kana aw fajiran hatta yagliba aw yuglaba akwai yan zaidiya su ma rafida ne wanda suke baran-baran suke tsine wa Usman da Talha da Zubairu da Aisha saboda waɗannan sun yaƙi da Sayyidina Ali suna ganin kuma duk wani a cikin jinin Sayyidina Ali in ya fito ya ce a goyi bayan shi zai yi yaƙi don ƙwato tutar halifancin su to wajibi ne a mashi da'a mutumin kirki ne ko na banza haka za a yi ta bin shi har a kashe shi ko ya kashe haka duk sanda wani ya kururuwa ya ce shi ahlul bait ne sai su fito kawai su bi shi sun buwa ne sun buwa ne sun an ta kashe su yace wal khashabiyya wa hum yaquluna bi qawli zaidiyya su ma suna faɗa irin kaulin irin maganar az-zaidiyya wa shi'a akwai kuma shi'a gama gari wa hum fi ma yaz fi ma za'am yace su ma suna riya cewa yantahiluna hubba ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunan nasi suna ganin su kadai ne masu kauna al-baiti banda sauran mutane wa kadhabu yace kuma wallahi ƙarya suke balhum khassatan almubghiduna li ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunan nasi hasali ma su ne suke kin ahlul bait banda sauran mutane duk ahlus sunna mu muna son ahlul bait wa inna ma shi'atu ali muhammadin almuttaquna jama'a tawaga masu goyen bayan ahlul baiti to masu tsoron Allah kenan musulman kwarai ahlus sunnati wal athari mu ahlus sunna mu ne masu son sahabbai mu ne masu son ahlul baiti man kanu a ko'ina ahalus sunna suke suna ƙauna albaiti wa haifu kanu a duk inda suke allazina yuhibbuna ala muhammadin wa jami'a ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu muna san ahlul baiti da dukkanin sauran sahabbai wala yadhkuruna ahadan minhum bisu'in da haka ba mu ambatan kowa a cikin su da wani aibi shin cikin sahabbai yake zuriyan ko ko sahabbai ahlul baiti wala wala wala wala aibin wala manqasatin ba ma ambatan shi da wani abu na ƙasa ko aibi ko suka ko sahabi gama gari ne cikin ausu da hazrat ko sahabi ɗan makka cikin ahalul baiti ko sahabi ɗan makka wanda ba ɗan ahalul baiti ba ko sahabi daga wani gari kamar ba'ifa ko gatufan ko banu sulaim ko a cikin suwa yake to muna san shi sawun sayyidina ali ahalul baiti ne muna san shi hamza ahalul baiti ne muna san shi abubakar ba ahalul baiti bane sahabi ne ɗan kabila wato shi abin nan dan kabila ne wanda yake ba cikin ahlbaiti ba muna san shi umar kabilar su banu adi muna san shi abu huraira daga daus muna san shi anas dan malik daga khazraj muna kaunar shi abu sa'id al-khudri ba khazraji duk muna kaunar su kowa sahabi namu ne sawa'un yana cikin ahlbaiti baya ko baya ciki duk muna son su muna kaunar su ba ma ambatan aibinsu ba ma lalata mutuncinsu ko darajarsu fa man zakara ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi su'in aw ta'ani aw ta'ana alaihi bi aibin duk wanda ya ambaci sahabi da wani mummunan magana ko ya soke shi ko ya aibata shi aw tabarra'a min ahadin minhum ko ya ce ba shi ba wani kamar wanda zai ce wai shi baya kauna Anas ko baya kauna Abu Sa'id ko bai kauna Aisha ko Muawiya ko Abu Sa'id al-Khudri ko Amr dan As au sabbahum ko ya zage su kamar ya ce musu makaryata ko ya ce mutanen banza ko maciya amana ko masu canza magana au arrada bi sabbihim ko ya musu wani yarfe ya musu gugar zana ya ci mutuncin su a kaikaice wa shatamahum ko ya tsine musu albarka wa huwa rafidiyyun mukhalifun khabithun dallun wannan barafidi ne batacce mummuna aqida wa amma al-khawarij kaga su ko khawarija wato ƴan boko haram kenan fa mara qumin addini dama su riga sun fice fit daga addini wa fara qul milla sun rabu da addinin musulunci wa sharadu alal islam sun karkace daga musulunci wa shaddu anil jama'a sun fandare daga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa dallu an sabilil huda sun bata sun batta farkin shari'a wa kharaju ala sultani wal a'imma sun yi fito na fito da limamin musulmi sai fito na fito da shugabannin musulmi da malaman musulmi wasallu saifa alal ummati suka daga takobi ko bindiga akan al'umma wastahallu dima'ahum wa amwalahum suka halasta wa kansu jini da dukiyar musulmai su kawo hari masallaci su kawo hari kasuwa su kai hari banki wa akfaru man khalafa suka ce duk wanda ba su ba kafiri ne ko dai ka kuma san bisa ko kai kafiri ne illa man qala bi qawlihi sai kana faɗa irin mugun maganar su wa kana ala misli ra'ayi ko kana irin tunanin su wa thabata ma'ahum fi dari dalalihim kuma sai ka tashi ka kuma inda suke a gidan bata a harura ko a darussalam ko a sabisa wahum yashtumuna ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna zagin sahabbai wa asharahu suna zagin sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhtanahu suna zagin sirkan shi ila sihir shine wato mutumin da ka auren mai da ya shine sihir shi kuma khatan shine mutumin da ka auro yarsa amma ga mu a Hausa duka sirkai ne idan kaga sai na Bakar khatan yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ma khatan ne amma a sayyidina Uthman sihiru ne ko mun gane ya auren masa wannan kuma ya aure ƴaƴansu wa yatabarrauna minhum suna yin baran-baran suna raba gari da waɗannan wa yarmunahum bil kufri suna duk suna jifan su da kafirci wal azaimi da manya-manyan matsaloli a ce maciya amana ne a ce wani ma kaji an ce ɗan luwaɗi ne ana faɗan irin wannan fa wani a ce ai kaza ne ai mashayin giya ne duk suna irin waɗannan munayen maganganun wa ya rauna khilafahum fi shara'i addini wa sunanin islam kuma suna ganin dole a saba wa abin da waɗancan suke akai in kana so kai musulunci a shi'a to sai dai duk abin da abubakar da umar suka hukunta ka ce ƙarya ne dama su ne addinin su kawai inda aka ce A su ce B inda aka ce B su ce C ba sa bin irin na musulmai wala yu'minuna bi azabil qabri sannan su khawarija ba su yadda da azabar kabari ba walal haudi ba su yadda da ainihin wato abin nan ba ɗan kalakata kenan wannan bangaren su duk abin da bai cikin qur'ani ba su yadda da shi ba ba su yadda da tafki wala shafa'a ba su yadda da ceto ba wala yakhrujuna wala yukhrujuna ahadan min ahalin nari suna cewa babu dan wutan da in ya shiga zai fita hum yaquluna min man kadhaba ne wannan ba min ba man kadhaba kadbatan ko kizbatan aw ata saghiratan aw kabiratan min adh-dhunubi fa mata min ghairi tawbatin huwa kafir duk wanda ya aikata wani karamin laifi ko babba ya mutu bai tuba ba to kafiri ne fa huwa fin nari khalidan mukhalladan fiha abada dan wuta ne ya shiga wuta ba fita har abada أو يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط سنة فدين واتشا مغانا تبكرية وتدون دي ساتيك علمي كو بان أبو الأموتني وهم قدرية جهمية مرجية مرجعة الرافضة سو خوارج سنة هذا دو وانا نمونا نا أكيدا أكيدا قدرية أكيدا جهمية أكيدا مرجعة الرافضة سنة هذا دكا نشري ولا يرون جماعة إلا خلف إمامي باسا بون كوا صلى سيئرنس وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها daga cikin al'adarsu akwai jinkirta sallah zuwa lokacin ta wa yarona sauma qabla ru'yatihi wal fitr qabla ru'yati suna dauka azumi kafin a ga wata suna shan ruwa kafin a ga wata wa hum yarona nikaha bi ghairi waliy suna aure babu wali su kama ɗan mutum su tabbata su ce ta zama matar su wala sultanin ba ruwan su da sarki wa yarona al mut'ata fi dinihim suna ganin wannan wato suna suna suna yin mut'a addinin su wa yarona dirhama wa dirhamaini yadan bi yadin halala kuma suna halasta riba dirhami ɗaya da dirhami biyu da za a canza hannu da hannu halas ne wa hum la yarawna salata fil khifafi suna kyamar sallah da huffi walal masha alaiha suna kyamar masu alal huffaini wa hum la yarawna sultani alaihim ba ba sa mun hukuncin kowa wala li quraishin khilafa ba sa ganin cewa quraishawa ne khalifofi wa ashiya'a kathira yukhalifuna fiha al-islama wa ahla da abubuwa da yawa wanda suke saba wa musulmai a ciki da addinin musulunci fakafa bi qaumin dalalatan yakunu hadha ra'ayuhum wa madhhabuhum wa dinuhum babu shakka duk wanda irin wannan shine addinin sa to ya kai iyakar barna da bata da lalacewa laysu min al-islam fi shay'in wa humul mariqa da haka ba sa cikin komai game da musulunci sune masu ficewa fit daga musulunci za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai madarasi na gaba shine zai zama darasi na shirye kenan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah